أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وما توفيقي إلا بالله اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان على ما تصفون آه يومنا أسبعك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يومنا أسبر 29 ga watan Rabi'u Sani hijira 1443 wanda ya daidai da hudu ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya da haka ina tuna wa ‘yan uwa da muke aikin salati gobe zai koma dubu biyar biyar insha Allah yau na dubu wuri hudu ya cika yau gobe ɗaya ga wata zai koma dubu biyar biyar Allah ta baraka wata ala ya ba mu iko a gaskiya ne in ma ai ba ta garabu saboda haka karatunmu na fa'idodin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine halka ta 24 halka ta 24 zamu magana akan tahzirul julasa'i min tarki salati ala annabi sallallahu alaihi wasallam fi majalisihim wato gargadi da tsautar da majalisa majalisa a ce a zauna a tashi ba a yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam salati ba to wannan shine karatun mu ne yau a ce a zauna a majalisa har a yi a tashi ba a yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam salati ba to akan haka za mu tashi shine karatun mu na halka ta 24 mala yace yan bagili man jalasa fi majlisin Allah ya kuma min majlisihi hatta yazkura Allah ta'ala yana kamata ga wanda ya zauna a wani mazauni kada ya sake ya tashi daga wannan mazaunin har sai ya ambata Allah ta'ala wa yusalli ya fihi ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam ya salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan mazauni wa man lam yaf'al zalika wanda bai aikata haka ba fa sawfa yakunu zalika al-majlisu alaihi hasaratan yawm al-qiyamati wa nadama wannan mazauni da sannu zai zamo asara gare shi kuma zai zama masa nadama zai zama mai taɗewa kuma zai yi da nashina a ranar alkiyama cewa me yasa bai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati a wannan mazauni da ya zauna ba imala yace fa ana bi hurairah radiyallahu wa an an nabi sallallahu alaihi wasallam qal ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkuru allaha fihi wa lam yusallu ala nabiyihim إلا كان عليهم سرة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم من ذا صلى الله عليه وسلم فدا حديث ده سيدنا أبو هريرة الله كارا مش يداير ويتا yace ma jalasa qaumun majlisan wasu mutane ba su zauna wani mazauni ba lam yazkuru Allah fihi su zauna ba su ambata Allah cikin sa ba wa lam yusallu ala nabiyihim ba su salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba illa kana alaihim siratan fa ce wannan guri ya zai musu hasara da na taɗewa a ranar kiyama fa in sha'a in Allah ya so azabahum zai musu azaba wa in sha'a in Allah ya so gafara lahum zai gafarta musu tabaraka wa ta'ala wani hadisi al-hafiz al-munziri ya kawo shi cikin at-targhib wa ko kuma ibnu hajar al-haytami ya yi magana akan ita asharatu din ne yace alhasaratu hasaratu din nan ita ce wuta an fahimta Allah tabaraka wa ta'ala ya kiyaye mu da haka duk mazaunin da ka zauna ana so ka ambaci Allah kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati a wannan mazauni kakka tashi ba tare da haka ba in ba haka ba ko ka shiga aljanna in aka nuno maka wannan waje sai ka dinga takaici kana dana shina shine kadai gun da dan aljanna yake dana shina a cikin aljanna وروى ابن منيع في مسنده عن واصلة بن الأسدأ radiyallahu anhu qala an karɓo daga wasilatu dan aska Allah ya ƙara masa yadda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuma qaumin dukkan mutanen da jalasu fi majlisin suka zauna a wani mazauni thumma tafarraqu sannan suka rarraba kowa ya watsi qabla an yazkurullaha ta'ala ba su ambaci Allah madaukakin sarki ba wa yusallu ala annabi sallallahu alaihi wasallam ba su salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba kana zalikal majlisu alaihim tiratan yawmal qiyamati wannan mazauni zai zama musu dana shina zai zama musu hasara ranan alkiyama wannan ko bakin mu ne wanda za su zo karatu ba shi wanda za su zo kai tafi tafiyar nan wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma qa'ada qaumun maq'adan lam yadhkurullah azza wa jalla fihi wasu mutane ba su zauna ba mazauni ba su ambaci Allah cikin sa ba wa lam yusallu ala annabi sallallahu alaihi wasallam ba su salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba illa kana alaihim hasaratan yawmal qiyamah fa sai ya kasance musu hasara da dana shina a ranar alkiyama su zo bankin union bank ta kofar bellarot yawwa wa in dakalu aljannata lissawabi ko da sun shiga aljanna dan lada ka ji ko ko ka shiga aljanna in aka nuno maka wani guri da ka zauna ka tashi kuka zauna kuka tashi ba ku manzo Allah sallallahu alaihi ba wallahi kaida na shina ko ka shiga aljanna na ba ta hanbayin da shi yasa malam sai ce tsautar da yan majalisa kan kada su zauna a majalisa su tashi su watse ba tare da sun ambaci Allah a wannan mazauni ba sun yi wa manzan Allah talaki sallallahu alaihi wasallam an fahimta in an yi haka to wannan mazauni ya sha in ba haka ba ko mazauni ne majalisu su'in ne wari yake da wari da haka dai qala ibn hajarin hajarin al-haytami ibn hajar al-haytami yace innahum yatahassaruna suna da nashina ala tarki salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fil mawqifi amsa din yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati da suka yi a ranar kiyama in suka tsaya a matsaya lima fatahum min sawabiha da na nan da suke yi irin ladan da ya kubuce musu na salatin annabi wa in kana masiruhum ila aljannati ko da kuma ko musu aljanna li'anna alhasarata domin ita wannan da na shina su lazimuhum za ta lazumce su ba'ada dukuliha bayan sun shiga cikin aljanna warwal hakim ana bi hurairah radiyallahu anhu alhakim ya rawaita daga abi hurairah Allah kara masa yadda annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce majtama qaumun wasu mutane ba su taru ba thumma tafarraqu sannan suka rabu an gairi zikirillahi azza wa jalla ba tare da sun ambata Allah azza wa jalla ba wa salatin ala nabi sallallahu alaihi wasallam da salati ga manzo Allah sallallahu illa qamu an antani jibatin fate sun tashi daga gurin gurin nan ya fi mu duk wata mushe da ka sani wanda ya fi kowanne wari to gurin sai ya fi wannan mushen wari gurin sai ya fi wannan mushen wari an an tani jibat mafi warin mushen da ka sani duk abin da Allah ya halitta to akwai mushen da ya fi kowanne wari ko to wanda ya fi kowanne wari wannan gurin da aka zauna aka yi hira aka tashi ba ambata Allah ba ai wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati ba to ya fi shi wari da doki arifi ko kashifi wanda Allah ya yaye mai da za a yaye mai sai juwarin ya san nan majalisa ce aka zauna aka tashi ba ambata Allah ba shi ya sani Allah ya kiyaye mu sai mala yace fa yusannu li kulli wahidin min az-zurasai ana sunnantawa ga dukkan ɗaya daga yan majalisa masu zama a majalisa an yadhkuru Allah ta an yadhkura Allah ta'ala bit tasbih mutum ya ambata Allah da tasbihi ne aw tahmidi ko godiya Allah ne aw takbiri ko kabbara ne aw istighfar ko istighfari ne aw nahwi zalika ko makamancin wannan ma baina kulli inin wa akara dan tsakanin lokaci da dan lokaci ana dan hiran Allahu akbar ko alhamdulillah ko ma sha Allah la quwwata illa billah ko astaghfirullah ko la haula wala quwwata illa billahi al abin da dai zo na zikiri to a dan lokaci lokaci ana hira a dinga dan sako ana dan sako tasbihai suna shigowa da zikirai suna shigowa haka nan kuma a dinga salatin annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan majalisi to wannan majalisi na ku ya kubuta ba za ku yi da na shi ne shi ba ranar kiyama wa ya ta'akkadu zikrullahi ta'ala wassalatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam inda iradatul qiyam min al-majlis salatin nan da ambatan Allah yana karfafa lokacin da za a tashi daga majalisa an fahimta lokacin da aka gama za a watse to a wannan lokacin ana karfafa san a ambata Allah ai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam an fahimta yawwa in za a tashi sai a ambata Allah ai kuma salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai a watse amma ka a tashi haka kawai ba tare da haka ba in an tashi to za a yi da national qala al-allamatu al-munawi allama al-munawi ya faɗa yace wa tahsulu sunnatu fi dhikri was salati bi ayyi lafzin kana zikirin nan shari'a bata ce ga wanda za a yi ba in ana majalisar ana hira ba a ce ga wanda za a yi ba kowane lafazi ne za a iya yi salatin ba kowane lafazi ne yazo za ka iya yi lakin akmal fi zikiri sai dai wanda ya fi cika a ambatan Allah inda alƙiyami lokacin da za a tashi a ce subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka shi wannan tasbihi in zaka tashi daga majalisa in kai duk laifin da kai a majalisa an yaji shine ake ce masa kaffaratul majlis zikirin da yake na kafaran majalisa duk abin da kai a majalisa an kafa wannan an yaji to shi ne wa bi salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam ma fi akhir tashahhudi in za ka yi salatin kuma to an so ka yi salatin da yake karshen tahiyya yani salatal ma'rufata bil ibrahimi yani salati abun sani da salati ibrahimi an so in za ka tashi daga majalisa ya zama bayan kayi subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka kai salati ibrahimi in bai samu ba duk lafazin da kai yayi da alamatul munawi an bayyanta wannan duka shine tun daga halka ta daya zuwa yau halka ta 24 yu'tabar katamhi shimfiɗa ce ga abin da muke so mu je mu cimma ai karatun namu sunan shi fa'idodin salatin annabi sallallahu alaihi to amma ba mu shigo kai tsaye an fara faɗa fa'idan ba sai da aka bi shimfiɗa mataki mataki mataki mataki har zuwa nan to wannan duka da muka yi kusan peji ɗari da takwas to shimfiɗa an fahimta yanzu ne muka zo karatun yau ta rike mu kusan sati bakwai ko takwas ana fassara ta to sai malai ce fawa'idu salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa'idodin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ilam ka sani ayyuhal akh ayyuhal akhul mu'minu billahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam ya kai dan uwa wanda ya imani da Allah ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka sani anna salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam laha fawaidu fadlin wa khairi tana da fa'idodi na falala da alhairi wa awaidu ihsanin wa birrin tana da fa'idodi na kyautayi da kuma wato kyautayin da na Allah alherin Allah kenan awa'id wato abin da take komo da shi in kayi abin da zai biyo baya la ya alamu hasraha wa qadraha illa Allah ta'ala magana ta gaskiya fa'idodin salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya san iyakarta da kadarinta sai Allah an bayyana to yanzu kai salatin Allah kwaya daya in yi maka waye san iyakarsa eh to da haka fa'idar salati ba wanda ya san iyakarta da alƙadarin fa'idar da ake samu an yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah madaukakin sarki allazi rabata tilkal fawaida wal awaida بتلك الصلوات على عبيده الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم wanda shi ne ya kulla wa'annan fa'idodi da wa'annan abubuwa da suke dawowa na alhairi idan an yi salati Allah ya kulla su da yin salatai ga masoyinsa mafi girma sallallahu alaihi wa sallam wa nahnu nadhkuru minha jumlatan mujazatan malai yace mu dai anan za mu faɗi wani ɗan tari takaitacce wanda tu'allimul jahila wannan tarin za ta sanar da wanda bai san fa'idar ba za ta sanar da fa'idar salati wa tunabbihul gafila wanda kuma ya sani amma ya rafkana ya aje salati gashi ya san wannan fa'idodin amma baya yin salatin annabi to lalle wannan fa'idodin da za mu faɗa na salati za su faɗakar da rafkananne wa tuzakkirul aqila shi ko bai hankali za ta ƙara wa'azantar da shi Allah ta'ala Allah ta'ala yace wa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin eh ka yi wa'azi ka yi gargaɗi ka tunatar tunatarwa tana amfanar muminai malai yace to don haka za mu yi wannan jahili da bai san fa'idar salati ba in yabi zai sani wanda ya sani kuma amma ya rabka da baya yi zai faɗa ka ya kama yana yi sannan za ka tunatar da mai hankali sai malai yace alfa'idatul ula fa'idar salati ta farko, annan salata ala nabi sallallahu Alaihi sallam, salati ga manzan Allah sallallahu Alaihi sallam, iya sababul ƙurbi minan nabi sallallahu Alaihi sallam yawan kiyamata. Salatin manzan Allah sallallahu Alaihi sallam, sababi ne na samun kusanci da manzan Allah sallallahu Alaihi sallam ranar kiyama. Me yinta, to makusancin annabi sallallahu Alaihi sallam. sababi ne na samun kusanci da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam fa ani ibn mas'ud radiyallahu anhu qala an karbo daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda yake qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi yace inna awlan nasi bi yawmal qiyamati haƙiƙa mafi kusancin mutane da ni ranar alƙiyama wanda duk kaga sun fi kusa da ni ranar alƙiyama aksaruhum alayya salatan wanda suka fi yawan yi min salati sun bi kowa kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam rana alkiyama wanda duk kaga ya fika kusa da annabi ya fika yi wa annabi salati na ba ta bari yawwa in kaga mutum ya fika kusa da annabi sallallahu alaihi ya fika yi masa salati to daga fa'idar salati ta farko a ce ka samu kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi shi ake nema shi ake nema in kuka zama makusanta dama shi salatin soyayya annabi yake haifarwa an fahimta ita kuma soyayya wa yake maganar lada ai wani mawaki yana faɗa karatu yake yi shi dai kawai waridi ne zo mai yake faɗa yace wa yake zancen lada ana zancen manzon Allah sallallahu ai haka ne ai ita soyayya ba batun lada bane ita abin da take magana soyayya ma'aman ahabba take cewa kana tare da wanda kake so to daga su wanda suka makale wa lada lada suke so to ku kuna cikin ofishin da ake turo ladan saboda ku za ku ta tura musu ku kuna daga cikin kuna daga waje ana ta tura musu lada annabi shine mai raba abin da Allah yake da shi shine alƙasim saboda haka ku kuma kai kuma kana tare da manzo Allah saboda haka kai kana can headquarters inda ake turo ladan su kuma suna daga waje ana ta tura musu lada ai ga kai musu wayo eh su ma dai suna kan alheri amma dai kai ka bi su ka bi su tabawa an bai muta ke za ga su su waye sun rukunkume wa wannan su kuma wanda su ba su waye wasu kuma suke ta faman an fahimta ake ta faman daga ai dai ai ai ta nabula ai ta waye haka ne ai ta yi ai ta nabula akwai alheri cikin haka amma Allah duk nafilar ka annabi ka san annabi zai dai hakuri sallallahu alaihi wasallam zai dai hakuri eh mu manyan ku ne dai kan zai dai ku biyu baya ana ta duk komai da mu za a kai kuma can kuna waje an bayyana to su su baya da suka gane wannan ya suka ga to ina wai sababin da yake sa soyayya annabi sai suka ga babu kamar salati duk abin da yake sa wa a samu soyayya annabi sai babu kamar salati gare shi eh daga ya suka rukunkure masa gam suka rike salatin annabi sallallahu alaihi wasallam eh ya zama ba a raba su da da salati eh saboda samun kusanci da annabi inna aulan nasi bi yawmal qiyamati aktharuhum alayya salatan wa ana bi umamata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi yaqulu akthiru alayya min as-salati fi kulli yawm al-jum'ah ku yawaita yi min salati a duk wunin juma'a fa inna salata ummati domin salati al'umma ta tu'radu alayya fi kulli yawm al-jum'ah ana kawo min su duk ranar juma'a faman kana aktsaruhum alayya salatan wanda duk ya kasance ya fi min yawan salati kana aqrabuhum minni manzilatan yawwa ya fi matsayi a gurina to wanda ya fi matsayi gun annabi ya fi matsayi gun Allah shine zancen yawwa wanda duk ya fi matsayi gurin annabi to ya fi matsayi saboda shi Allah da annabi ya haɗa mu saboda ba za mu iya da Allah ba eh ba za mu iya da yau da ga sai haɗa mu da annabi gaba ɗaya yace komai muke nema mu nema gurin sa an fahimta eh wa in tudi'uhu ta'tabi in kuka bi shi kun shirya da annabi adam komai namu mu ne wagun annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan in kuma annabi ya karbe ka Allah ya karbe ka in annabi ya yadda da kai Allah ya yadda da kai in annabi ya soka Allah ya soka in ka ba annabi ka ba Allah in ka yadda da manzo Allah ka yadda da Allah shine kawai maganar an fahimta su yan ƙauyen addini ne ba su gane ba suke ta kungiya kungiya an fahimta yi ne ai ai ta kungiya kungiya kai da ta biye biya Allah ya bi karfinka da haka ya turo mana annabi inda ba dan haka ba kawai yayi ban mu mi mu'amala bai turo mana kowa ba sai mi mu'amala da shi kai tsaye to ba za mu iya ba sai ya turo mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ko zunubi muka yi mun zai mun zo gunsa in dai mun zo gunsa in dai ya sa baki kai yanzu in kai zunubi kace astaghfirullah kila wa qalabi an fahimta kace ina neman gabara Allah na tuba nan wannan kila wa kala ne ba ka da tabbas an yabi inda ya saka tabbas shine ka zo gun annabi sallallahu alaihi ka nemi gafara Allah a gaban annabi sallallahu sai manzo Allah ya ce Allah ya yabe mai to na ya ce tabbawa wata magana kawai sai a kome kai an yabe inan ba wata magana iz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah واستكبر لهم الرسول لا وجدوا الله توابا رحيما idan ba wani magana eh tabbas in dai annabi yace a yabe Allah ya ce to nan ba wata magana an karbe ka eh an yabe an dukanka kuma ba wata matsala kawai shikenan sallallahu alaihi wa alihi wasallam to da haka wanda di ya fi kusa da ni wanda di ya fi min salati to ya fi kusa ya fi matsayi a gurina قال الحافظ ابن حبان ابن حبان البستي يفدا في قوله صلى الله عليه وسلم عليه اولى الناس يوم القيامه اكثرهم علي صلاه اي اقربهم مني يوم القيامه وانا shi yafi kusa da ni ranar kiyama kale yace wa fihi bayanu a ciki akwai bayanin anna aulahum bihi sallallahu alaihi wasallam ahlul hadith kamar yadda na ga muku yace kenan wanda suka fi kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam sune malaman hadisi iz laysa min hadhihi al ummati qaumun aktharu akthara salatan akthara salatan aksaru salatan ala nabi sallallahu alaihi wasallam domin babu wasu mutane da suka fi yawan yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati kamar su amma ba a wancan lokacin an bayyana eh a wancan lokacin ne na malaman hadisi amma da sufaye suka ƙara intishari suka ƙara bayyana ai ba wanda ya fi sufaye yi wa annabi salati an bayyana yawwa zai sufayen kuma su ne malaman hadisin an bayyana su ne biyun duka biyun su ne su bayan su ne kuwa malaman hadisi dan fahimta yau wanda zai zan salatin annabi dubu ɗari a rana kaga ko in dai shi malamin hadisi iya wannan salatin da yake na in ya ja hadisi iya da shi ya dogara to ai kaga wannan a rana ɗaya sai ya zarge salatin da kai gaba ɗaya wanda ya dubu ɗari ya zarge salatin gaba ɗaya ina ba da an fahimta a rana ɗaya malam sai ya zargi akwai bayan allah da suke tsara kansu su shiga halwa su yi sati kullum zai sun zarge salatai dare a buga rana a buga talatin annabi kawai suke yi suna nan ba za su kidayu ba shehu jibri madagi zulma arif na gaya muku radiyallahu anhu sai ya kwan arba'in a halwa idan watan wanda ya kama zulkida to ba zai fito wace ran babban sallah in ya eh kaga wa wa'adina musa salatina latan wa atmamna ha bi ashirin fa tamma miqatu rabbihi arba'ina layla miqatu musa din nan sai yayi su kwana arba'in da annan Musa ya kwana talatin sai ga cewa zai je gana da Allah ai ya kamata ya asuwaki ya yi asuwaki Allah ya ce a haka muka zo ba wa ya sa ka kai asuwakin ai mu a haka muke so ka zo da haka ka je mun ƙara ma kwana goma ya ƙara kwana goma miƙatin ubangijin sai suka arba'in to shau ma duk zulƙida in ya kama da jallawa anu zai shiga halwa sai ran babban sallah zai fito kwana arba'in ana ta buga salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam na'am eh sai da azumi a baki ba warai kuwa warai kuwa yi azumi a baki ana ta buga azumi ga azumi ga kuma ga ibada sai a fito kuma eh ulul birri kenan yau gibiri madagiri nan gurba a guru radiyallahu anhu ne na wafi wani ibiya kaga ko an samu lamari an samu kusanci da annabi sallallahu alaihi wasallam eh ya samu kusanci yana cikin wani bayin da Allah ya musu kashi shi suka ga manzo Allah sallallahu a fili eh sosai kuwa ai ina ai an tafi wannan salatin ai sai an kulla ruhin ka sai ya kulla alaka da ruhin annabi sallallahu alaihi wasallam babu shakka eh a ai salatai ne yake da su iri daban-daban daban-daban da zai tafi ziyara annabi sallallahu alaihi wasallam ai a kafa ya tafi a kware kuwa ba kafar irin tafiya irin tafiyar doki nake nufi ba jirgi ba ba mota ba kwarai kuwa kwarai 1932 kaga kwaye da jirgi shi ko jirgi 1900 a ya fara tashi a duniya kaga jirgi ya shekara 32 da fara tashi eh ya shekara 32 da fara tashi sannan ya tafi ziyara abin da ya sa ya tafi a kafa ya yi bakance daga garinsu zuwa madina duk inda ya je sai ya yi halwa duk garin da ya je sai ya tsaya ya yi halwa a haka har ya je madina haka ya yi alkawari kuma haka ya cika duk garin da ya je ya ce kuma sai ya haɗu da yan uwa ya haɗu da wanda ya sani da za su ba shi gurin da zai yi halwar ya ce bai rasa gun da zai halwa ba sai da ya je sudan karɗun kenan eh nan kuma an yi nisa babban birnin su ba kuma kowa ya ce kawai sai shiga ƙarƙashin wata gada irin kasuwar gadar nan a nan ya yi halwar eh a nan ya yi ta sai ya tarar da inda zai sauka yi halwa wanda ya sani to sai da ya je kartum ne bai tarar da wanda ya sani kawai sai ya kama ƙarƙashin gada tun da ya haɗu alƙawari ya shiga ƙarƙashin gada ya yi eh aiko an yi kyakkyawan saduwa da shugaba sallallahu alaihi wasallam eh babu shakka an yi kyakkyawar saduwa eh kuma salati ya dauka yake yi na annabi da duk inda ya je shine jihadu sarihu gashi nan eh ka dauka a sati ɗaya ma saukar sa aiki ne wannan littafin yana na aiki na salati jihadu sarihu a sati ɗaya ma kullun kai izu ɗaya ma sai kai da gaske eh ba dama ai mazaje ai akwai mazaje Allah zai taimake mu da salati ake kaiwa an bayyana da shi ake kaiwa shi annan muhammadu shi ne muradi sallallahu shi ne abin nufin bayi gurin Allah shi ya turo kawai mu san shi mu so shi mu kaunace shi mu girmama shi mu kulla alaka da shi an fahimta yawwa in ka san annabi sallallahu ka ka ah shehu yace fa ishmara amma dunta tajri muhammadan sallallahu alaihi yace ka hole wakka kai birni ka tuka sha muddin ka san annabi muhammadu sallar da kakka takure kanka kakkai wani ta kashi bi kakkai wani dama ka suka sha in ka biyo ka hau mota katuwa ta ka kai waye in dai ka sa ka kulla alaka da annabi kala kakka takure kanka a rayuwa an fahimta ka tuka za ka ci komai kakka ce ai za ka yi ta ta kashi bi ka ce ai ku ba za a ci saboda gudun duniya ko ai ba wata magana na in dai ka samu annabi sallallahu alaihi wasallam to fa ishmara yawwa ka rayu cikin nishadi da da walwala da hol da kanka wani ta koyi kanka eh in dai ka san annabi eh me yasa fa mahama da rakal abdu nala munahu duk sanda bawa ya san annabi sallallahu ya samu abin da yake eh in dai ka san manzo Allah ka sa ka samu abin da kake Allah ya ba mu sanin annabi sallallahu alaihi wasallam ah إذ ليس من هذه الويسة وقال الخطيب البغدادي kadibul bagadadi yace kala na abu nu'aymin abu nu'aymin al-asbahani yace mana harihi manqabatun sharifatun wannan daraja ce madaukakiya ya tafsu biha ruwatul athari wa naqalatuha wanda marawaita hadisai da masu ruwa hadisai suka keɓanta da ita a wancan lokacin ne kadibul bagadadi لأنه لا يعرف لإصابة أي جماعة من العلماء من الصلاة أكثر مما يعرف لهذه الإصابة نسكا وذكرا domin ba a san wasu da suka fi wannan jama'a marawaita da masu hadisi yin salati ba ko a rubutu ko a ambato bil lisani da harshe wal janan da zukata wa kare da hafiz ibn hajar an sufyan sauri annahu qala sufyan sauri ya ce laulam yakul li sahibil hadisi fa'idatun domin abutun hadisi bai da wata fa'ida illa salat ala nabi sallallahu sai yi wa annabi salati da yake in yace anin nabi yace sallallahu alaihi wasallam in ya rubuta yace sallallahu alaihi da ba su da wata fa'ida sai wannan laka fa'u da wannan ya ishe shi fa innahu yusalli alaihi ma da ko fa innahu yusalla alaihi kai da kai hadi ka rubuta sallallahu alaihi wasallam cikin rubutunka to za a dinga maka salati ma da wa fil kitabi muddin salatin ne yana cikin littafin da ka rubuta amma haddul ifsad amma iyakar salatin yawaitawa faƙar ƙala shekul arifu abu ɗalibul makki abu ɗalibul makki ya ce aƙallul iksari salatu ne ake mafi ƙarancin yawaita salati ga manzala ne zama ɗari uku mafi ƙaranci kenan kada salatin da kake manzala ya gaza ɗari uku idan kana yin ɗari uku kullum kai ma kana cikin masu yawaita salati ina ba ta fahimta amma in yi ƙasa da ɗari uku kullum to kana baka cikin masu yawaita yi wa annabi salati kaga kenan baka cikin wanda suka fi kusa da annabi Muhammadu sallallahu alaihi kai ɗari uku ma yanzu in kana yi wallahi akwai maza ga wanka an bai muka eh in kana ɗari uku kullun iya nan to magana ta gaskiya ba za ka samu cikin VIP ba eh kai ma kana cikin masu yawa amma dai magana ta gaskiya baka cikin VIP ha bawa mata ma ga su ne yanzu suna zargin dubu sha biyu 'yan mata su yi salati dubu sha biyu kullum kai kuma namiji a barka ɗari uku ha bawa ai an baro ka a baya an fahimta ai lokaci ya yi ai lokaci ya yi a buge lokacin salatin annabi sai e shehu ya ce salatan wa madaha min hukadi surtu zainab yawan salati da nake da yawan yabon manzo Allah da shine na zama wata shakallo duk inda na je na fito wata sha kallo ne ya yace an kalle ni yace to ba komai bane salati ne da yawan annabi ai wato yadda Allah ya ce na ɗaukaka ambatan annabi Muhammadu sallallahu to wanda diyara taya da ambatan sunan annabi wallahi na da shi ma ya ɗaukaka an fahimta wanda diyara taya da ambatan manzo Allah wallahi shi ma sunan da ya ɗaukaka amin yanzu nan duka na ce muku imamul busiri kaji ba ya ce rahima wallahu da mai sunansa ya ɗaukaka wallahi da yaban annabi duk ga mawaƙaran da yawa an fahimta yanzu na ce muku na ce muku ibnu manzurin nan duk ba ku san shi ba mala audi ba ka taɓa jinsa ba ma to ka gani malamin luga ne eh malamin luga ne shi kuma larabci aka yi hidima Allah ya saka mai da alheri shi ma yawwa ka gani su ibnu malik shi ma baka taba jin sa ba eh ka ji dai imamu malik amma baka taba jin ibnu malik ba ka gani to duk su ma ƴan luga ne suka yi hidima Allah ya saka musu da alheri an fahimta amma su busirin nan kullum sai an faɗe su sa alfazaji su jazuli kai har sa musu ake yanzu kasuwan nan ma akwai jazuli da yawa shine mai ishiriniya kaga jazuli ga shi nan dala'i ne ambatan annabi sallallahu alaihi wasallam an fahimta shi gwaje ibrahim ma ba a magana eh inyas barhama eh sosai kuwa ibnu malik eh shi kuma wannan mai alfiya ta nahawu ba shi ma Allah ya saka mai da alheri bawan Allah ne sun yi wa luga hidima amma fa ba a fagen yaban annabi aka san shi ba je za ka ga nan duk ba ku san shi ba sai dai dai su malam bashir nan ku kadai ne kuka san ibnu malik din nan amma duk nan ba mu san shi ba a san shi ba sai ɗaliban luga an fahimta to in dai karata da annabi muhammadu sala kai ma yi wannan albarkar wa rafa alalaka zikiraka kai ma yi tana shi ka sai an ɗaga ambatan ka kai ma yi an san ka sai ka duniya da da kiyama sai sai sai an san ka wannan sirrin sai ya nan eh ba shakka haka yake abu na ba ta mun Allah muradi dai annan Muhammad dan Yusuf na Bahani duk mun san shi nan to Yusuf na can kaso da kaza aka yi can can can can can Urjalin can Isra'il wannan Palestine mutumin can ne a can aka yi Yusuf na Bahani can amma ga waka ta sallu alaihi wa sallimu taslima wasu duk yara ga sanan sun santa sun sun haddace ta me yasa saboda annabi Muhammad ya yawa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ba shakka kara wallahi tallahi ko ko daji ka gudu ka kulla kanka a daji ka dinga salatin annabi wallahi sai gun ya zama gari wallahi sai an dawo nan gurin ka dai gudu ba wanda ya san ka gudu ka je can ka zauna kai ta salatin annabi wallahi an gudu sai an do nan gurin sai ya zama gari sai ya rayu sai ya zama birni sai Allah ya dawo da gurin birni ambatan annabi sallallahu alaihi ambatan annabi wallahi da shi Kano muka fi shawar garuruwa da shi ne eh ba gaskiya ne sosai kuwa madina siyarwa ba garin gidan gidin da shi garin da shi abul fati ya koma ba abin da ba a taba shi wannan tsiyar ta boko haram ba saboda ambatan manzo Allah gurma haka kuma saboda ambatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina gaya mana Kano fifitai yadda ta yi wallahi salati ambatan annabi sallallahu da salatin annabi wannan bawalidi da munasabobi da ko ina dalail ba yadda za a yi a zo a ce wai rana ta zo ta wuce ba a yi dalail ba tsakanin masu yi jama'atan da masu yi afradan an fahimta maulidin annabi gashi nan yadda ko da yaushe ya zama ya game to da wannan ne shi sirri kai bari in gaya muku wani abu duk inda ake maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam na ba ku assignment kowa ya duba ya gani idan gurin da ake in dai ana maulidin duk shekara idan gurin da ake yi na ƙasa ne to wallahi ya zama na bulan ne duk gidajen gurin ya sun zama na buri wallahi azum eh duk inda ake maulidin manzala a gurin in dai na ƙasa ne gurin wallahi ya dinga zama na buri kana kallo za ka dinga gani wallahi duk sai gurin ya fi ya zama bulan ne ka je ka ba ka da ba ka wannan assignment duk sai an rushe ƙasar ne ya koma sai an yi renovation din gurin sai ya zama na bulan siminti sai gurin ya rayu saboda ambatan annabi to ta aka yi ambatan mutanen kirki ma rahama tana sauka balle ambatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa waliyai duk da kaga sun zama waliyai ana cewa wane wane wane wane to shehu tijani sai ya halwa ta kwana ɗari ta dala'ilu kwana ɗari dala'ilu kawai kuma ko da ya dawo bayan halwar kuma kullum sai ya sauke da la'ili kullum sai ya saukar da la'ilin khairati wannan yana cikin muridansa bayan sauran duk ayi ko da yaushe hau ka su yi wa fati yardar lawar ba ranar da bai saukar da la'ili ba kullum sai ya sauke shi haka kawai kaji ana ta faɗa su ana ta faɗa su ana ta faɗa su ai salatin annabi suka rike sallallahu alaihi wasallam in ka rike kai ma sunanka zai wani ba za ka mutu wallahi wanda bai rike ba kuma zai mutu murs za ka ji ba an daina faɗarsa gaba ɗaya an manta shi yussan wa ma'anan ka ba ba zancensa ba waye sai an shafe shi gaba ɗaya a bankasa ba wani ba wata magana sai an daina shi kawarin ka ya murmushe ƙasa ta cinye an zo an daɗa binne wani ma tuni ma kai an manta da kai ba kai ba ba irin ka babu dalilin ka saboda baka bar wani wani wani abin nan ba baka yi hidima a wannan jananin ba to shi ne da haka man kabatun shari ya ce wato ba da ɗan hadisi ba su da wata fa'ida da su gane sauri sai yawan yin salata wanda ya ishe su domin sun rubuta hadisin manzon Allah suka sa sallallahu alaihi wasallam to kun san dai kuma ibnu salai da muqaddimatu ibnu ya ce da abbreviation din nan in kai shi ba salati bane duk abbreviation ya ce in ka yi shi inji ibn salah ka ga rasuwarsa kusan shekara ta kusa dubu ko ya kusa ɗari tara ina ga dai ibn salah ya ce ya ga lura da wasu wanda Allah ya haramta musu albarka inji ibn salah yace in na duba littafin su sai in ga wai suna sa sal'im ko su sa sadun yace wannan wanda Allah ya haramta musu albarka kenan ta samun salatin annabi sallallahu alaihi wasallam yace kwata kwata wannan ba salati bane yace ka cika salatin manzo lokacinka yace takaddarka sai kake gudun wai ta cika saboda salatin annabi ko kuwa lokacinka ne ba za ka iya bayarwa ka cika yi wa annabi salati ba na gaya muku ran da za mu fara karatun nan halka ta ɗaya na ce na yi nazarin littafin nan na ce farkon fa'ida da na fara tira har har in mutu na yi wa Allah alkawari ba zan ƙara yin abbreviation ba yawwa ko a rubutun chatin ko na na na na WhatsApp ko na Facebook ko na waye ba zan ƙara ba yace da ina roƙo Allah ya taimake ni kan haka ko a sa SA da blue ko a yi sal'im ko a sa sadun wannan duka yace ya lura da wasu da Allah ya haramta musu albarkar salatin annabi sallallahu alaihi wasallam yace sun sun zo rubutu sai su yi abbreviation su ce SA da blue ka rubuta salati full sallallahu alaihi wasallam kuma yanzu da Allah ya kawo yoyi na zamani in ka cika yin salatin daga ka zo zaka rubuta ta kawo maka kana rubuta sallallahu za ta kawo maka alaihi za ta kawo maka wa alihi za ka kawo sallam ba shi kenan ba ka huta kuma ka samu falalar ka samu roman na fata an bayyana zo da haka sai ka hatta yan wasan Hausa da yawan su na ga ba sa wannan abbreviation din sai su saka sallallahu alaihi wa sallam haka suke sawa su yi rubutu sosai fur to shine shine daidai na ba ta ambanta haddul iksar abu dalibul makki yace 300 ne ana gaya muku 300 yanzu yayi kadan in kai akwai mazaje da za su sha gaban ka shi ibnu hajar ayata yace innal iksara la yahsulu illa bi tafriji aksara awqati dibatila yace shi yawaita salati baya tabbata sai ga in mutum ya zama wafi yawan lokacinsa kawai salatin annabi to zanan ne ai lissalati alaihi kama kila wa zakira kafiran wa zakira ala wa yutamalu dabtu zalika za a iya wato daukan fassara wasalin hakan ya zamo ai dabtu haddil iksar ko kuma yadda za a dabdin iyakar yawaitawar da annahu yuzhiruha yana bayyana ta hatta yi urawa fiya amma mutane a dinga ce bai sahibu salati an fahimta har mutane su gane shi a ce a ga su sahibu salati na yace to a wannan ana iya gane cewar ya kai matsayi yawa a cikin haddin salatin manzan Allah sallallahu kuma ka san ita ba riya a ciki ita salati ba wata riya ko dan a ce kai sahibu salati kai an yi an ji an baka sai an baka lada sai Allah ya ma goma ina ba ta bayyana eh eh a amaluna bainal qabuli wa raddiha illa salatu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi eh duk ayyukan mu amin tsakanin karba ne da ajuyar banda salatin annabi in kai ko ba dan Allah kai ba Allah ya karba saboda ai sa kai Allah yayi shi kuma yana son annabin kuma zai masa na ba za mu bayyana da haka mu rike wannan fa'ida ta ɗaya kenan daga cikin fa'idodin salatin manzala cewa tana sabota kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana sabota kusanci da manzon Allah a duniya da lahira ana samu inda gani ana ba kusantan annabi sallallahu alaihi wasallam to da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam suka samu kuma ba su rufe ba sun fito sun gaya wa duniya dan me dan aikata an fahimta muna kan hanyar maulidi za mu je gano insha Allah maulidi yanzu da haka za mu dakata a nan eh alhamdulillah insha Allah wassalatu assalamu ala rasulillah ayo ayo